بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استبدته لزادني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna 28 ga watan Zulqa'da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan biyar shekarar miladiya 2000 da ashirin da shida a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna a tajridus sarih da ahadithul jami'is sahih na abul abbas ahmad ibn abd al-latif az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 269 wanda muke karatu akan hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu قال يتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله نايو النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه شوى ونأل ونأيكي لألا يفسو قال سيتي الصلاة على وقتها صلى أكلوك تنت ثم قال ثم أي سنة سينتي سيتي سينتي سيكما والنيه قال ثم بر الوالدين yace sannan bin iyaye qala yace thumma ayyu sai kuma wanne qala al jihad fi sabilillah jihadi a cikin tafarkin Allah qala yace haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa law istazattuhu lazadani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zantar da ni waɗannan abubuwa da ne da na ne ya ƙara min da ya ƙara min wani hadisi muka mun fara karatunsa a wancan satin da ya gabata hadisi ne wanda imam bukhari ya fitar da shi a kitabu mawaqitis salah da yake magana akan lokutan sallah karkashin babu fadlis salati li waqtiha babun yin sallah a lokacinta babun falalai yin sallah a lokacinta Abdullahi dan Mas'ud alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu shine yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yake tambaye shi ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne Allah ya fi so arwayar Malik ibn Mizwal a cikin sahih Bukhari ayyul amali afdalu wani Allah wani aiki ne Allah ya fi so ko dai ahabbu ko afdalu yafi falala to dukkaninsu kowane ɗaya daga cikin waɗannan lafizza guda biyu yana da zimtar ɗan uwansa domin da abin da Allah ya fi so ya fi falala da abin da kuma ya fi fala to Allah ya fi son sa saboda haka duka ma'ana ɗaya suke nunawa a a satin da ya gabata mun fara ambatan wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yi masa irin wannan tambayar mutane daban-daban suka yi masa irin wannan tambayar akan ayyukan da Allah ya fi so ko ayyukan da suka fi falala ko ayyukan da suka fi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada ansoshi mabambanta wanda waɗannan hadisai su ne muke zamu ishara zuwa ga wasu daga cikin su wasu daga cikin hadisan da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan tambayoyi ayyul amali afdalu ko kuma afdalul a'mali ayyukan da suka fi kowanne falala annabi yana bada ansa to a wasu wurare ya bada ansa ta hanyar ambaton wasu ayyuka a wasu wurare kuma ya faɗi wasu ayyuka daban kamar hadisin Abu Huraira da yake cikin sahih Muslim da aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali afdalu wani aiki ne yafi sai ya ce imanun billah yin imani da Allah sana da aka sake tambayarsa sai kuma me yace aljihadu fi sabilillah sai yin jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah aka sake tambayarsa sai kuma wanne sai yace hajjun mabrur hajji karbabbe hajjin da aka yi shi bisa tafarki na shari'a to haka nan akwai hadisin Abdullahi ibn Hubshi al-Khus'abi al-Khus'abi wanda yake cikin Musnad Imam Ahmad shi kuma an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu wadanne ayyuka ne suka fi falala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imanul la shakka fihi shine imanin da babu tababa babu kokonto a cikin sa sannan yace wajihadul la ghulul fihi da kuma jihadin da babu sata sata dukiyar mutane a cikin sa sai kuma yace wa hajjatun mabrura da kuma hajjin da yake karbabbe sannan sai aka tambaye shi wa ayyu salati afdalu sai ce tulul qunuti wace sallah ce tafi sai ce dadewa a tsaye ana sallah akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda yake cikin sayo Muslim shi kuma da kansa yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu yace wa ya rasulullahi wadanne ayyuka ne suka fi falala suka fi lada annabi yace da shi al-imanu billah imani da Allah sannan wal jihadu fi sabilillah da kuma yin jihadi a cikin tafarkin Allah sana sai tambaye shi ayyur riqabi afdalu wace baiwa ce ko bawa wanda yan tashi yafi falala wanda yafi falala a yan tashi sai yace anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan wanda tafi kowace ko bawan da yafi kowanne tsada a wajen masu masu shi kuma yafi wato dukiya tsababa ba ya fi daraja kuma ya fi tsada sannan sai ya ce ya rasulallah wa illam af'al inda ka sayi ɗaya daga cikin waɗannan fa annabi ya ce tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa tu'inu sani'an ka taimaka wa mai sana'a ko kuma ka koyar da wanda bai iya sana'a ba wato ka taimaka ma wanda yake da sana'a domin ya inganta sana'arsa ko ya samu ci gaba a sana'arsa ko kuma wanda bai iya sana'ar ba ka koya masa yadda zai yi sana'ar sai ce ya rasulullahi ara'aita in da'ufta an ba'd al'amali ya rasulullahi inna kasa wani daga cikin ayyukan fa sai yace ta kuffa sharraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika ka kame sharrin ka daga mutane ka kame sharrin ka daga mutane shi kansa wannan sadaka ce akan kinkanka wato idan ba ka da duk wani abu da za ka yi na taimaka wa mutane to abinda za ka iya yi ka yi wa kanka sadaka da shi shine ka cutar da wani kan wani ya cutu saboda kai in kai haka to ka yi wa kanka sadaka to sannan akwai hadisin da imamu ahmad ya rawaito daga ma'iz shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali afdalu waɗanne ayyuka ne suka fi sai ya ce imanin billahi wahdahu tun ya yi imani da Allah shi kadai sun mahajjatun barratun sannan hajjin da take mai karɓaɓɓiya tafduru sa'irar amali wadda ta fi sauran ayyukan wato tana fifitar sauran ayyuka hajji da aka yi ta karɓaɓɓiya tana fifitan sauran ayyuka kama bai na matla'i shamsi ila magribiha kamar abin da ke tsakanin hudowar rana da faduwarta wato aka tambaye shi wani aiki yafi yace imanun billah sannan jihadun fi sabilillah sannan yace hajjatun barra aga wannan yayi daidai da hadisin Abu Huraira da ya gabata da kuma hadisin Abdullah ibn Hubshi al-Khasabi dukkanin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi imani da Allah sannan kuma ya faɗi jihadi fi sabilillah sannan kuma ya faɗi aikin hajji to sannan bayan wannan akwai hadisin da tabarani ya fitar a cikin al-mu'jam al-awsat tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jam al-awsat hadisi ne a tabbatacce Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha lambar 906 hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya Rasulullahi ayyun nasi ahabbu ila Allah wani mutum ne Allah ya fi so ko cikin mutane wa Allah ya fi so wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah cikin ayyuka kuma wani aiki ne Allah ya fi so wanda mutum yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya a cikin mutane wato musulmi wanda musulmi Allah ya fi so cikin ayyuka wani aiki ne Allah ya fi so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wanda Allah ya fi so cikin mutane wanda ya fi amfanar da mutane wanda mutane suka fi amfanuwa da shi wannan shi Allah ya fi so wa ayyul a'mali wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurba aw taqdi anhu daynan aw taqrudu anhu ju'an nabi ce kuma aikin da Allah ya fi so shine ka sanya wa musulmi farin ciki a zuciyarsa ka faranta wa musulmi rai ko kuma ka yaye masa wata damuwa ko ka biya masa wani bashi ko kuma ka raba shi da wata yunwa a nan za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi al'amalu lati ta ta'adda ayyukan da idan ka yi su ba kai kaɗai za ka amfana da su ba wani zai amfana da su al'amalu saliha lakin na muta'addiya bai faɗi sallah ba bai faɗi azumi ba bai hajji ba waɗannan duka idan kai kanka kaiwa wani ba zai more wannan aikin da kai na sallar ka ba na azumin ka na amma waɗannan da ya ambata a nan shine wanda zai yi aikin da mutane za su amfana don mai ilimi ne ya ba wa mutane ilimin da Allah ya sanar da shi ya yi wa'azi ya karantar ya hankali ya yi nasiha ya yi al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar da iliminsa ya zama mai faɗar gaskiya idan kuma dukiya Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya zanto yana ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi yana taimakawa mutane mabukata yana taimakawa addinin su yana taimaka musu da lafiyar su da sauransu idan shugabanci Allah ya bashi yana yin adalci a shugabancin sa yana kiyaye wa mutane lafiyar su da tsaron da tsaron lafiyar su zanto mulkin da Allah ya bashi yana yi wa mutane amfani da wannan shi ne a haƙƙun nasu ilallah shi ne mutumin da Allah ya fi so sannan da a tashi faɗar ayyuka ce faɗa ayyukan shi ma aikin da zai kai ga wani ce sururin turkhiruhu ala muslim ka shigar da farin ciki ga ɗan uwanka musulmi ka yi abin da ɗan uwanka musulmi zai yi farin ciki da jinsa da ganinsa ko kuma wata damuwa da yake ciki ka zanto kai ne sanadiyar yaye masa damuwarsa ko kuma wani bashi da ya mai kabe-kabe kai zama sanadiyar raba shi da wannan bashin ko kuma yana cikin halin yunwa da rashi rashin abinci ka zanto sanadiyar da za ka samu masa da abin da zai ci ko dai wanda zai ci a lokacin ko kuma wanda zai ma samu sana'ar da zai rika ciyar da kansa to irin wannan shine hadisin da ibnu abi dunya ya fitar a cikin littafin sa al-hawaij al-hawaij da sanadi hasan daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul a'mali an tudkhila ala akhika al-mu'mini sururan aw taqdi'a anhu daynan aw tut'ima aw tut'ima khairan maiki sallallahu alaihi wasallam yace mafificin ayyuka shi ne ka shigarwa da ɗan'uwanka momini farin ciki ko ka biya masa bashi ko ka ciyar da shi abinci idan ya zanto yana cikin yunwa yana cikin rashi sannan hadisan abdullahi bin busur almazini wanda abul qasim al-bagawi ya fitar da shi a cikin littafinsa musnad ali ibn al-ja'd ko al-ja'diyat da littafinsa sharh as-sunnah yake cewa wani bakauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ayyun nasi khair wanne ne ya fi alkhairi cikin mutane nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba liman tsala umruhu wa hasuna amalu wato madalla alkhairi ya tabbata ga mutumin da ya tsawon rai kuma kyawun ayyukansa suka yi kyau Allah ya ba shi tsawon rai cikin kyawawan ayyuka ya ba shi tsawon rai cikin kyawawan ayyuka idan an ce da kai ranka ya daɗe ka ce ala ta'atillah ranka ya daɗe a bisa ɗa'ar Allah don ba amfani ran mutum ya daɗe cikin saɓon Allah wadda cikin fushin Allah kaga ƙarawa kansa ƙarawa kansa nauyi yake wala ya taɓar da lalzina kafaru ma numli lahum khairu liyan fusihim ma numli lahum liyan zaru isma wanda ya fi komai ban tsoro Allah ya ba mutum tsawon rai amma ba cikin da'ar Allah ba ka roki Allah ya baka tsawon rai fi ta'atillah cikin da'ar Allah subhanahu wataala wannan ita ce addu'a mafi kyau da zaka yi mutum amma ba kai ce ranka ya dade akan beto ranka ya dade ranka ya dade akan da'ar Allah Allah ya baka jinkiri mai amfani ta ce addu'a mai kyau shi khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu wa sharrukum man tala umruhu wa sa'a amalu mafi alkhairin wanda ya yi tsawon rai kuma ke ayyukansa suka yi kyau mafi sharrin kuma wanda ya yi tsawon rai ayyukansa suka yi muni Allah ka kiyashe mu ya ce ya rasulallahi ayyul a'mali afdalu to ya rasulallahi waɗanne ayyuka ne suka fi annabi ya ce an tufarika duniya wa lisanuka ratbun min zikrillahi azza wa jalla kabar duniya wato har ka bar duniya harshenka yana ɗanye shatab da ambatan Allah wato ka zanto a kowane lokaci cikin ambatan Allah kake har mutuwarka ta zo ta same ka wannan shi yafi komai irin wannan ansa haka ta zo a riwayar Imam al-Bukhari a cikin littafinsa Khalqu Af'al al-Ibad da Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da kuma Al-Bazzar a cikin Musnad musnad nasa da sauran malamai hadisin mu'az ibn jabal hadisin mu'az ibn jabal yace na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki Allah yafi so qala anta muta wa lisanuka ratbun min dhikrillah mutuwa ta riske ka harshenka yana danye shitar da ambatan Allah لفظ بزار أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله يا رسول الله كجاء من أيكن دي في كواني فللا وما يفي كسنتا وازوا ذا الله شنا النبي يجاء مسوانا أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله kaga wannan yayi daidai da ansar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wancan bakauye a hadisin Abdullah ibn Busr al-Mazini ce an tufariqa ad-dunya wa lisanuka rathum min zikrillah kamar duniya harshenka yana sanye shatab da ambatan Allah a cikin musnad na Imam Ahmad da sanadi Hasan li ghairihi hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya same wa Musa habbai a zazzaune sai yace da mu atadruna ayyul a'mali ahabbu ila Allah ko kun san waɗanne ayyuka Allah ya fi so sai wani ya ce assalatu wani ya ce sallah Allah ya fi so wani ya ce azzakatu zakka Allah ya fi so wani ya ce aljihadu jihadi Allah ya fi so da annabi yana jin su kowa yana faɗar ansar da yake ganin ita ce ansa wani ya ce sallah wani ya ce zakka wani ya ce jihadi annabi ya ce inna ahabbal a'mali ila Allah alhubbu fillah wal bughd fillah inna ahabbal a'mali ila Allah alhubbu fillah wal bughd fillah ce aikin da Allah ya fi so shi ne so dan Allah da ƙi dan Allah ka so mutum ba don komai ba sai dan Allah ko ka ji ba ka san shi ba don ya yi maka wani abu sai dan ba ya san Allah da manzansa ko ba ya yi wa Allah da manzansa ɗa'a cito wannan shi ya fi kowanne aiki banda shi akwai hadisin turmidi da ibn maja da ibn khuzaima hadisin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shi kuma da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu wani aiki ne yafi sai annabi ya ce da shi al'ajju was-sajju al'ajju wasajju ruruwa da da da talbiya sun ya daga muryarsa da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik daga murya da fadar labbaika shine al'ajju wasajju shine kwararar da jinin wato dabbobin layya dabbobin hadaya dabbobin hadaya kaga wannan duka yana yana dangantaka da aikin hajji shi yasa a lafazin tirmizi yace ayyul hajji afdalu ay ayyu a'malil hajji afdalu saboda haka zaka fassara wancan lafazi na ibn khuzaima ayyul a'mali afdalu yana nufin ayyu a'malil hajji afdalu cikin ayyukan hajji wanne ne yafi lada shine al'ajju kalmar talbiya labbaik allahumma labbaik da kuma asajju kwararar da jinin dabbobin hadaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi haji raqumi 100 yayi hadaya da shi to idan muka duba za mu ga cewa anan tambayoyi ne masu kama da juna akai taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama daga mutane daban-daban a lokuta daban-daban game da ayyukan da suka fi falala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada an so shi amma so shi daban-daban to ya malamai suka hada waɗannan hadisai duka daga cikin abin da aka hikaito na hada waɗannan hadisai duka idan aka duba Fathul Bari da Ibn Hajar jalladi na biyu shafi na tara da kuma littafin Riyadul Afham na Al-Fakihi sharhin Umdatul Ahkam jalladi na 1520 sun hikaito jawabai daban-daban daga malamai daga cikin abin da suka ansa suka faɗa na na bayanin wannan bambanci da aka samu wajen ba da ansar waɗannan tambayoyi cewa an shin sun sha bamban saboda sha bamban masu tambayar saboda su masu tambayar daban-daban ne daban-daban ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi kowane mai tambaya da abin da yafi bukata ko da abin da yafi dacewa da shi ko da abin da yafi sha'awa a cikin ayyuka masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe shi akan abin da yafi sha'awa ko kuma abin da yake da bukata ko abin da zai iya sauraka kowanne an dubi yanayinsa an dubi halinsa an dubi wato menene bukatarsa wani kakkarfa ne jarumi ne sauraka in yayi tambaya sai a nuna masa jihadi fi sabilillah wani mai kuɗi ne yana da dukiya ya yi tambaya sa ce da shi ciyarwa fi sabilillah wani mutum ne mai san ibada Allah bai hore masa dukiya ba amma yana ya san ibada da ce to hajji ko a ce da shi ainihin wani aiki na ibada wanda zai yi saboda ya samu ya samu kusanci da Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce kana bi ikhtilafi hada hada al-ikhtilafu li ikhtilafi al-awqat sau lokuta daban-daban aka yi waɗannan tambayoyi ba a kowane ba a lokaci ɗaya aka yi su ba akwai lokacin da jihadi ake fuskanta wato lokacin musuluncin yana cikin wani yanayi da ake kawo masa farmaki ta ko'ina ana ƙoƙarin murƙushe shi da turbushe shi da kawar da shi to a lokacin akwai buƙatar a ba wa mutane ƙarfin gwiwa akan jihadi to sai a ce jihadun fi sabilillah saboda a lokacin abin da ake bukata kenan musamman a farko-farkon musulunci fiftidayil islam kafin musulunci ya kafu ya tsaya da kafafuwansa kafin ya yi ƙarfi ya zanto yana ba da tsoro to lokacin an fi bukatar a ƙara wa mutane ƙarfin gwiwa akan tsaya ga jihadi fi sabilillah domin da wannan ne musuluncin zai tsaya da wannan ne duka sauran ayyuka za su yiwu idan ba a samu an tsayar da musuluncin ba musulmi suna cikin tsoro ko ana bin su da kisa to shi kansa musuluncin ba zai yiwu ba nusus da yawa sun nuna cewa sallah tana gaba da sadaka sallah tana gaba da zakka sallah farilla ce ta ainihi akan kowa akan kowa ba wanda aka dauke masa sallah amma ita zakka sai ga wanda yake da hali ko sadaka sai ga wanda yake da hali wanda ba shi da ita sai dai shi a bashi duk wannan shi da nusus abin da suke nuna wato amma wani lokaci za a shiga cikin wani hali na tsanani ana da buƙatar taimakawa to sai a yi maganar al'infaƙo fi sabilillah ce sadaka a nan ita za a ƙara wa mutane ƙarfin gwiwa maimako a ce zai su yi ta sallah sallolin na filfilu a da nuna musu cewa sadaka a wannan lokacin ita tafi ko itsamu ta'am ciyar da dukiya ciyar da abinci a lokacin shi ake da buƙata saboda ana cikin yanayi na ƙaranci yanayi na rashi yanayi na kunci to sai zanto an soshin da aka bayar a daidai waɗannan lokacin sun fi dacewa da lokacin wasu malamai suka ce ta yi afzalu tafdil anan laisa ala babi afzalu tafdil anan ba yana nufin fifiko ba yana nufin alfazlul mutlaq yana nufin cikakkiyar falala ci ayyul a'mali afzalu wato waɗanne ayyuka ne suka fi cikakkiyar falala ba wai ana nufin cewa sun fi kowane aiki ba a ana nufin cewa suna da cikakkiyar falala sai zanto ko kuma akwai min da aka shafi ay min afdalil a'mali daga cikin ayyukan da suka fi falala ba wai ana nufin sun fi kowanne ba amma suna daga cikin ayyukan da suka fi falala duk da ba a kawo min din ba to amma ana nufin akwai ta ibnu daqiq al-eid alaihi rahmatullah cikin sharhin umdatul ahkam الإحكام شرح عمدة الأحكام يا تتر ودنا أنسوشن قبادا يد يدنقل يسر كم بياننسا يكي تيوا وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال حديثي سنزو دبن دبن ودن سكينونا أيوكا ما سفل لا إلي إلي وتقديم بعضها على بعض وما سكينونا وسنا قبدا وسو والذي قيل في هذا تؤبن أكفناه دنجلد ودنا حديثي إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل هذه أنسى شيء da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bawo kowa da irin gwargwadon yadda ya ga yanayinsa ya ga yanayinsa mutum ne mai son ibada gashi bai da karfin jiki ba mai karfa ba ba mai babban attajiri ba sai a ce da shi la yazalu lisanuka radban min zikrillah harshen ka kai ya gushe yana ta ambatan Allah sai ta ambatan Allah zikirullah ya shiga ya shiga ambatan Allah ilimi da karantarwa da sauransu duk ya shiga cikin zikirullah ansar da aka bawa aka bawa Mu'az ibn Jabal tamuta wa lisanuka ratbun min zikrillah ka mutu wato mutuwa ta zo maka harshenka yana jike danye wato danye shatab da ambatan Allah to har ya mutu yana da'awa da karantarwa da ilmantarwa أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد وكما آه عنده بإذن ينين da ake ciki saboda kan ana cikin yanayin fatara da bukata to sai a kwadaitar da mutane a nuna musu babu abin da ya kai ciyar da dukiya fi sabilillah saboda a lokacin abin da ake bukata ke la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna Allah ce waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin fato makka kafin ai fato makka lokacin musulmi suna da bukata musulunci yana da bukata annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bukatar a kawo dukiya saboda a bawa musulunci kariya waɗanda suka ɗauki dukiyarsu suka bayar a dai lokacin da ake da tsananin bukatar dukiyar sun fi falala ba za su zama daidai da waɗanda sai bayan an yi fato makka komai ya riga ya lafa duk wata barazana ta yi sauƙi musulmi sun samu kwanciyar hankali sannan shi ya fara ba da dukiyarsa to ba zai kai na waɗancan ba saboda haka zai yiwu akwai duba yanayi da ake ciki lokaci yanayi ne na yaƙi na jihadi sai a ce jihadun fi sabilillah wani lokaci yanayi ne na bukata sai a ce infaqun fi sabilillah ko it'amu al-masakin ciyar da mabukata ciyar da dukiya fi sabilillah ya ce to akan haka ya kamata a fassara hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi yana cikin musnad imam ahmad hadisin abu darda mun karanta shi a cikin alwabil sayyib cikin da ibnu qayyim yake fadar falalan ammatan Allah subhanahu wataala da annabi ya ce wa sahabbai ala ukhbirukum bi afdali a'malikum wa azkaha inda malikukum wa arfa'iha fi darajatikum wa khair lakum min infaqil waraqi wadh-dhahabi وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحبانسا بنا نونا مكو أيوكا نسك في فلا لا با ayyukan da Allah mamallakinku ya fi so kuma ya fi ɗaukaka ga darajojinku sabai suka ce bala ya rasulallah ya ce wa khairin lakum min infaqin zahabi walwara ya fi alheri na fiye da ku ɗauki zinariya ko azurfa ku bayar fi sabilillahi ya fi muku alkhairi fiye da ku je ku yi karan batta da abokan gabanku su sare ku ku sare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa ba na ba ku abin da yafi waɗannan ba a wajen Allah suka ce bala ya rasulullah annabi ya ce zikrullah ambatan Allah to shine ibnu daqiq al ya ce to a irin haka za a dauka za a dauke shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne ala an yakuna zalika afdal al a'mal bin nisbati ila al mukhatabin lidhalika bidhalika ana magana cewa su waɗanda ake magana da su a lokacin musulunci ya riga ya ƙarfafa ya kankama wadata ta samu ba a buƙatar ba a cikin talauci ko ba a cikin barazana to a lokacin abin da ya fi musulmi shi ne su koma ga bautar Allah da ambatan Allah da tuna Allah shi ne abin da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab yayin da nasarar Allah ta zo da fatahi kaga mutane suna ta shiga addinin Allah dodo dodo to a lokacin komai ya riga ya kankama addini ya cika musulunci yayi karfi to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce da shi ya je yayi tanadin yaki ba sai aka ce koma yayi ta tasbihi da neman gafarar ubangiji shine wa idza farakta fansab idan ka gama abin da kake sai ka kafo wajen bautar Allah subhanahu wataala kamar a daidai wannan lokacin ne annabi yake gaya musu wannan cewa to yanzu ba kwa cikin wata barazana sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kawo muku budi tun daga lokacin da aka yi fatar Khaibar dukiya ta samu ga, ga, musulmi da suna cikin rayuwar kunci rayuwar sahabbai kafin fatar Khaibar rayuwa ce wanda suka yi ta cikin kunci da rashi da babu bayan fatahu khaibar aka samu arziki yana ta zuwa ta ko'ina to daga lokacin sai zanto ana ta kwadaitar da musulmi akan cewa to yanzu ku kuje ku raja'a akan bautar Allah da ambatan shi da neman yardarsa da neman yadda za ku koma ga Allah subhanahu wata'ala kuna masu kuna masu ambatansa to saboda kaga hadisin ya zo daidai lokacin da ake buƙatar irin wannan faɗaitarwar to haka kaga ba za ka ce wanda zai zauna kawai yana zikiri yana ambatan Allah ya fi wanda yake cikin fagen fama yana jihadi ko yaushe ba ba za ka faɗi haka ba jihadi shine zarwata sanami al'amur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mu'az bin jabal shine kololuwar lamarin musulunci shine kololuwa saboda shine wasila da shine musuluncin ya tsaya da a ce musulmi tun a karan farko sun yi saranda sun miƙa wuya sun kwanta an ci gaba da tattaka su su tashi sun kare kansu ba to da musuluncin bai tsaya ba da musuluncin bai tsaya ba bai girma ba bai yi toho ba ballantana har ya zo ga yan baya da an kashe shi murus tun a karan farko amma suka tsaya suka suka ba shi kariya to shine yake cewa ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال da za a yi magana da mutumin da yake jarumi jarumi wanda ya shirya kuma zai iya amfanar da mutane sosai a fagen yaki kuma ana da buƙatar sa a lokacin to da za a tambaya masa abin da yafi falala a haƙƙin sa shine aljihadu fi sabilillah walau qutiba man la yaqumu maqamahu fil qital wala yatamahhadu haluhu لصلاحية التبتل لذكر الله da a ce za a yi magana da wani za a yi magana ne da mutumin da bai da ƙarfi da jarumtar da zai yaƙi watakila saboda ko ta larura ko kuma saboda tsufa ko wani dalilin da zai sa shi ba wanda zai iya zuwa ne ya shiga fagen fama a ta karo da shi ba sannan kuma ba shi da lokacin da zai zauna ita zikirin lahi ita ambatan Allah saboda ɗan kasuwa ne ya shagala da harkar kasuwancinsa yau yana can gobe yana can to in za a yi masa maganar mai yafi to sai a ce da shi abinda za a amfana da dukiyarsa ne sai a gaya masa abinda za a amfana da dukiyarsa yace wa kana ghaniyan yuntafa bi sadaqati malihi laqila lahu as-sadaqa shi wannan sai a ce da shi ka bada dukiyarka dan Allah ka taimaka kai sadaka shi yafi to haka kowane mutum ana bashi an samu gwargwadon bukatar da aka hararo tattare da shi ko gwargwadon abin da aka ga zai iya yi gwargwadon abin da mutane suke da bukata a wajensa idan wani shugaba ne mai mulki ya tambayi abin da ya fi falala sai a ce da shi yi wa mutane adalci tsayawa da gaskiya taimakon mutane raddul mazalim wanda ka san an zalunce shi ka kwato masa haƙƙinsa sai a nuna masa wannan ita ce tafi ya fi falala a haƙƙinsa saboda shi wannan shi ne aikinsa da yake gabansa ɗan kasuwa a nuna masa ya taimaka zanto mai tausayi a cikin harkar kasuwancinsa mai taimaka wa mabukata mai koyar da wasu sana'u yadda su ma za su tsaya da kafafuwansu idan mai ilimi ne na addini a gaya masa shi ma ya tsaya ya faɗi gaskiya ya karantar da mutane kai ya koya iliminsa kada kuma ya ha'ince su ya rika gaya musu abin da ba gaskiya ba kowanne sai a duba a ga menene shi a haƙƙinsa zai iya yi ba ka zo ka samu fakiri ba kai ta karanta masa falalar ciyarwa fi sabilillah eh kaga ba hikima fakiri ne amma kana gaya masa ga falalar yadda ya ciyar fi sabi ba zai amfana da abin ba eh to irin sa sai ga masa zikirun lahi shi sai ga masa zikiri saboda zaune yake ba da sana'ar yi to makon ya bata lokacin sa a banza to suka ce ta zikiri ko ita ambatan Allah haka na ibnu daqiq al-id ya ci gaba da cewa al-a'malu fi hadhihi hadha al-hadith ce mahmulatun ala al-badaniyya dan muka duba zamu ga abinda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ayyul a'mali afdalu ko ahabbu ila Allah yace as-salatu ala waqtiha thumma ayyu thumma birrul walidayn thumma ayyu thumma jihadu fi sabilillah kaga duka waɗannan ayyuka ne da ake yin su da gangan jiki ba a faɗa ayyukan da suke na zuciya ba kenan tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da ansar da take da alaka da ayyukan gaɓoɓi na jiki abinda za ka yi da gaɓar jikinka ba da zuciyarka ba saboda ka kaga imani bai shigo ba don wani zai ce ai imani yana gaba da waɗannan ayyukan tunda duka waɗannan ayyukan ba za su ginu ba sai akan imani idan babu imanin billahi wa rasulihi duk wani abu da za ka yi sallar ka ba karɓa za ta yi ba sai kana da imani imani shine farko amanu sannan wa amilus salihati sai imani ya tsaya sannan ayyuka na kwarai su kuma za su karɓu haka nan birrul walidaini duk yadda mutum zai yi biyayya ga iyayensa in ya zo babu imani da Allah da manzansa a cikin zuciyarsa to ba zai amfane shi a gurin Allah ba haka nan duk wani jihadi da za a fita da shi in dai ba imani da Allah da manzansa a cikin zuciyarsa ba ya da wani amfani ya fita ma kamar jihadin munafukai ko munafukai da suke fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan jihadin nasu bai zai amfani ba saboda babu imani da Allah da manzon sa cikin zuciyarsu to shi yasa ibnu da daqiq al ce waɗannan al-a'malu anan yace ayyul a'mali ahabbu ila Allah ay al-a'mal al-badaniyya saboda me saboda a fitar da al-imanu billah da sauran a'mal al-a'malul qulub su ba su aka yi tambaya a kansu ba shi yasa za mu ga hadisin abu huraira da aka tambaye shi ayyul a'mala ila Allah sai ya ce imanu billahi wa rasuli sai aka fara da imani saboda nan al'amal ya kunshi duka ayyukan da za a yi da zuciya da na gabbai sai maka sai aka fara da imani da Allah da imani da manzansa to anan za mu ga cewa da yace thumma ayyu sai ce sun ma birrul walidai ko sai bin iyaye sannan ya sake cewa sun ma ayyu sannan ya ce jihadu fi sabilillah kaga an gabatar da bin iyaye akan jihadi wanda kuma an sani cewa jihadi idan ya zanto jihad ne na farilla farillar ainihi fardu aini to yana gaba da bin iyaye don shi baya buƙatar izinin iyaye ma inda a ce makiya za su wato auko wa musulmi za su auko kasar musulmi da yaƙi to a lokacin kowa duk wanda yake da ikon yaƙi yake da abin da zai fita ya yaƙi to ya zama wajibi a kansa shi wannan baya buƙatar izini an masa izini iyayensa sun masa izini ko ba amma in jihadi ne ta tsawuyi jihadi ne na tadawi na sa kai to wannan yana buƙatar izinin iyaye to shi yasa a kusa daga cikin malamai suka ce al-jihadu fi sabilillah anan da aka faɗa shine jihadi na tadawi ba na fardu ainin ba domin na tadawwi na fardu ainin la yatawaqqafu ala ala birril walidain fa yakunu birruhuma muqaddaman alayh yace ayyul a'mali afdalu sai yace as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta abul hasan ibn battal alayhi rahmatullahi a sharhin da yawa bukhari sharhinsa a juz'insa na biyu shafi 157 sai ya ce abinda ake nufi annal bidara ila salati fi awwali awqatiha afdalu min at-tarahi fiha mutum yayi gaggawar zuwa sallah a farko farkon lokacin ta yafi akan ya dan jinkirta ya dan jinkirta yayi ta a farkon lokaci yafi akan yayi ta a tsakiyar lokacin ta ko a ƙarshen lokacin ta لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا قيمت لوقتها المستحب الفاضل كدو من أن سنيا ويا سنيا شرعي نتزم أحب الأعمال إلى الله شين تتسن شيء أكل لوكتي أفرق اللوكتي وانا شين تفسير لابن بطال هو على وقتها cewa fi awwali waqtiha ya fassara ala waqtiha akan lokaci da cewa ana nufin a farkon lokaci ibn hajar ya ce wani akwai abin dubawa lafazin ba zai taimaka masa akan wannan istinbadin ba ala waqtiha baya nuna ala fi awwali waqtiha ce akan lokacinta ma'ana a cikin lokacinta bai bari lokacinta ya tafi ba shi yasa ibn daqiq al-eid yake cewa laysa fihi ma yaqtadi awwal al-waqt wa akhirahu a lafazin babu abin da yake nuna farkon lokaci ko ƙarshen lokaci kawai ala waqtiha akan lokacinta sai ce kamar abin da ake nufi shine a fitar da sallar da aka yi ta ba ba a lokacinta ba sallar da aka yi ta ba a lokacinta ba kaga wannan sallah ce ba ta da falala saboda haka anan shi ya dauki abin nan cewa abin da ake nufi kenan kamar ana cewa salloli guda biyu sallah ɗaya an yi ta a cikin lokacinta sallah ɗaya kuma an yi ta ba a lokacinta ba to ahabbul a'mali ila Allah shine wanda aka yi ta a cikin a cikin lokacinta to amma duk da haka shi ma an yi masa ta'aqubi akan wannan fahimtar tashi tunda ita sallah mutum ya bari lokacinta ya wuce ya bari sai lokacinta ya fita sannan yayi ta wannan haramun ne shi kuma anan tambayar da ya ahabbu abubuwa ne bi duka Allah yana son su wanne yafi wanne aka fi so da ce wanne aka fi so kaga ɗayan ma ana son shi kenan ce wanne aka fi so kaga kenan ba za ka kawo wani wanda daman can ba a san shi ba ma ka kawo shi cikin zancen shi wanda ba a san shi ma bai shigo cikin zancen ba to sallar da take an yi ta bayan lokaci ai sallah ce da ba a bukatar ta ba ba haka ake so ba ma ka bari lokacin ta wuce sannan ka yi wannan ba haka ake so ba don haka ita bata ma shiga cikin tambayar ba ballantana har a kasa da ita a ce wannan za a zaba ko wannan za a zaba ita ba ta cikin kasan saboda haka maganarsa kamar ba ta yi anan ba shi ne wasu ka ce a ai anan musharakar da ake nufi da ahabbu ana nufin sallar da za a yi ta akan lokacinta da sallar da za a yi ta a wajen lokacinta saboda uzuri akwai sallar da za a yi ta a wajen lokacinta amma saboda uzuri kamar mai bacci kamar wanda ya manta ya sha'afa lokacin sallah yayi ya zo wuce bai kula ba wannan kaga in yayi ta a lokacin da yayi ta a lokacin za a karba kuma shari'a ta bashi hanzari ta bashi hanzari man nama an salati man nama an salati aw nasiha falyusalliha idan zakaraha tuman da yayi bacci bai samu yayi sallah ba akan lokacin ta ko ya manta to ya sallace ta idan ya tuna lokacin da ya farka daga bacci to sai ya tashi ya sallace ta to suka ce tana yiwa wannan din ake nufi kaga sallar da yayi din nan ba a ce da ita haramun ce tunda da uzuri yayi ta to amma in ana kasa salloli da wannan da aka samu uzuri ya shiga da waccan da ba a samu uzuri ya shige ta ba to waccan ahabbu ila Allah Allah ya fusanta wannan hadisi almajiran shu'ba ibn al-hajjaj da suka rawaito wannan hadisi dukkanin sun yi ittifaki akan lafazin wannan da yake gabanmu na ala waqtiha akan lokacinta amma ɗaya daga cikin almajiransa Ali ibn Hafs al-Madaini malami ne shi ma ɗaya daga cikin malamai amintattu malaman hadisi sun yassaka shi yana daga cikin rijalul muslim a ruwayarsa wadda tana cikin musadrat na hakim da sunan al-Qutni da al-Baihaqi a sunan al-Kubra ya zo da as-salatu fi awwali waqtiha cewa sallah a farkon lokacinta inda wannan shine lafazin hadisin to da duk ba za a tsaya ana wannan tattaunawa ba cewa wanda ya gabatar da ita a farko ya fi wanda ya yi ta a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci to amma shi ya zo da lafazin as-salatu fi awwali waqtiha to amma duk yawanci almajiran shu'ba da suka rawaci hadisin daga wajensa abinda suke faɗa shine ala waqtiha shine wanda yake gaban mu a yanzu shi yasa ad-Darqutni bayan ya kawo hadisin ta hanyar shi Ali ibn Hafs al-Madaini sai yake cewa ma ahsabuhu hafizahu li'annahu kabura wa taghayyara hifdhuhu bana tsammanin ya kiyaye hadisin ya kiyaye lafazin hadisin saboda ya manyanta haddasa ta dan canza to shi yasa da ya tashi sai ya ce fi awwali waqtiha maimakon ya ce ala waqtiha ibnu hajar ya ce alhassan ibnu ali al-ma'mari shi ma wani malamin hadisi ne ya ruwaici hadisin a cikin littafinsa al-yawm wal layla daga muhammad ibn al-musanna gundar shi kuma daga malaminsa shu'ba ya ruwaice shi kamar yadda ali ibn hafs al-majda'i ya ruwaice shi fi awwal waqtiha amma daraqutni yace al-ma'mari shi kadai ne ya kadaita da wannan lafazin cikin almajiran gundar cikin almajiran Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa al-Gundar shi kadai ne wannan almada'a bin nan al-Ma'mari yake banta da wannan lafazin saboda haka sauran malaman da suka ji hadisin daga gundar shi kuma daga Shu'ba sun ji shi ne ala waqtiha sun kawo shi ne ala waqtiha ba fi awwali waqtiha ba sannan Daraqutni ya fitar da shi ta hanyar al-Muhamili daga shi gundar kamar sauran ruwayar jama'a shi yasa shi ibn hajar yake cewa wazahir annal ma'mari wahima fihi ma'mari yayi wahami li'annahu kana yuhaddithu min hifzihi saboda da hadda yake bayarwa hadisi ba ba littafin sai dauko ba kun san mafi yawancin malaman hadisi manyan malaman hadisi ba sa yadda su ba da hadisi ba daga littafansu ba da hadisan da muke karantawa a cikin sayar bukhari ko a cikin sayar muslim ba haka kawai aka zo aka dinga faɗar su da baki ba duk waɗannan malaman wane ya gaya mu wane ya gaya mu suna da su a rubuce suna da su a rubuce ahmad da hadisansu suna nan a rubuce suke Ali ibn al-Madini Adusi Abu Hatim duka wani malami da kaga sani na hadisi to yana da abin da suke kira al-asl al-asl din shine asalin inda ya rubuta ya rubuta hadisi to ba sa yadda ba kowanne yake yadda ba yazo kawai da ka ya rika faɗa hadisi saboda yadda kake da kaifin kokolwa ta rana za ta ince ka za ta gaya maka abin da ba haka bane kan zancen haka ne to su kuma suna ganin harkar hadisin annabi tana da hatsari da kansu je su faɗa abin da ba shi ne annabi ya faɗa ba kuma ya riga ya tafi in ya riga ya tafi shikenan fa ba da iya dawo da shi za su yi ba to sama sukan yi taka tsantsan kamar yadda ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin sa nukat ya ambata yace mafi yawan rijalu ashabil ashabil kutub abin as-sahihain ya'tamiduna ala usulihim ala kutubihim ba sa yadda su ba da hadisi da kansu shi wani aliya al-ma'mari hassan ibn ali ibn shabib al-ma'mari malamin hadisi ne fitacce to ya fita neman hadisi tare da abokansa daga ciki akwai musa ibn harun al-hammal sun fita neman hadisi to ka'idan aka je neman hadisi ko je group za ku je gaban malami ku karanta hadisi to za ku samu ɗaya daga cikin ku wanda yake ya iya rubutu kuma sannan yana da fahimta sai ku ce ya ɗauko littafin malamin da za ku karatun hadisi a gabansa ya zazzaɓo muku wasu hadisai da ba ku da irinsu ba ku ji su a wajen wasu malamai ba kuna da buƙatar su sai ya zazzaɓo sai ya zazzaɓo sai ku je ku karanta su a gaban malamin sai ya tabbatar muku da su to daga nan sun zama hadisan ku da za ku yi ruwaya su daga wannan malamin tunda ba ku da lokacin da za ku ce sai kun ji dukkan hadisansa ya haddace hadisai sama da dubu ɗari dubu ɗari biyu to shi za a yi kai kana so ka je gun nan waje gun wancan ka je gun wancan ka je gun wancan kuma san dan guzurin da kake da shi kaɗan ne in ya ƙare ba ka da abin da zai riƙe ka kuma kana so ka kayi tafiye-tafiye da yawa saboda haka sai kai ƙoƙari ka zaɓi wasu daga cikin hadisansa wanda baka ji su a wani wuri ba sai ka je ka saurara a wajensa sai ka rubuta to shi wannan al-ma'amari shi ne a cikin tafiyar shi yake yin wannan aikin zaɓo hadisan to in ya ga wani hadisi mai ban sha'awa mai daɗi sai ya rubuta wasu a cikin wanda abokansa za su ji sai ya haddace shi sai ya haddace shi da ka sai ya rubuta shi a littafin sai ya kama ya haddace in aka je aka karanta musu waɗannan suka ji kowa kaga yana da wannan hadisan in aka tashi malami ɗaya za a ce ya gaya mana to sai ya zagaye zara jikinsa sai ya koma wajen malamin da sai ya karanta masa hadisan da sai ya ce eh hadisi na da je kaka ci gaba da ruwaya saura kaga yana da wasu hadisai da shi ya ji daga wajen malamin su basu ji ba amma ba su san sanda aka ji ba saboda haka da aka dawo gida sai suka je yana suna cewa haddasanawa ne sai su faɗi faɗa hadisi da ba a cikin littafin to shine Musa da Harun ya ce makareci ce makareci ne tare maka ji hadisan nan da shi amma ya zo yana kawo hadisai da mu ba mu san su ba in ya isa ya ɗauko littafin ya nuna su tunda ai kowa yana da asu in ya fitse sai ya ɗauko littafin yanzu ya ce ga littafin ga inda hadisin yake shi kuma sai ya kasa tunda shi kuma ba rubuta ba har da cewa aka in ya rubuta za su gani to saboda haka sai tafi yana gaya musu ya shi fa gashi gashi abin da ya faru to shine zahabi yake cewa qabbaha Allahu sharh Allah Allah wadaran hadama ce saboda hadama ka hakura da abin saboda haka sai zanto wannan gara'ib din da ya jiyo ba su amfane shi ba bal sun jawo masa ma matsala to shine Ali Amuri ya rasu shekara ta 290 ina jin da uku ne lokaci yayi saboda haka wannan shine abin da yasa ibnu hajar yake cewa annal ma'mari wahima fihi li'annahu kana yuhaddithu min hifzi shi yasa an-nawawi a cikin sharh al-muhazzab yayi itlaqin cewa riwayar fi awwal waqtiha da'ifa ce a cikin majmu' النووي أتكم مجموع مجلدين أكو شافينا مسدة إكتوى رواير في أول وقتها الصلاة في أول وقتها ضعيفة دام وانا باب إتاء أتكم صيحين أبين ديك أتكم صيحين هو دي على وقتها هو لوقتها هو على وقتها هو لوقتها أما في أول وقتها وانا إتاكي أكي تتونا وأكنت تشيوا أن يكسكري أتكنتا yawancin waɗanda suka zo ruwaito hadisin suna cewa ala waqtiha ko su ce li waqtiha ibnu hajar yace waɗanda suka ruwaito shi fi awwal waqtiha sun zaci cewa ma'anar ɗaya ce daidai ne ka ce li waqtiha ko daidai ne ka ce fi awwal waqtiha sun zaci cewa ma'ana ɗaya ce saboda haka sai suka suka haɗe wataƙila kalmar ala yace wataƙila kalmar ala ɗin ita ta ɗauke su domin ala tana nan istila'i kamar shi wannan lokacin ya danna duk sauran lokacin kaga farkon lokaci shine sama da sauran lokacin sallah gaba daya to shi yasa sai suka dauke shi a wannan ma'anar sai suke ruwaya sabil ma'ana sai su fi awwali waqtiha to salatu li waqtiha yana da a cikin sai muslim da wannan lafazin a cikin bukhari ma yazo da wannan lafazin li waqtiha lamun ce ta ta tawqit lamun ce ta tawqit kama aqimus salat aqimus salata liduluki shams liduluki shamsi ishara ce zuwa ga lokacin da zaka tsayar da sallah ɗin wa aqimis salata li zikri hakanan as-salatu li waqtiha wasu fassara cewa lamun din lamul ibtida ce wato yana nufin daga farkon lokacinta har zuwa har zuwa ƙarshen lokacinta a lokaci yayi mu ma dole mu tsaya anan na so mu karkare hadisin to amma naga da saura sai mu hakura zuwa karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh